أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته da farko muna daɗa gode wa Allah tabaraka ta'ala da isa ke dawowa da mu a wannan wuri wanda muka saba zaunawa a cikin yardar Allah a kowanne sati domin tunatarwar da muke wa kawunanmu mu da sauran jama'ar musulmi shine lamarin gyaruwan mu da kuma lahiranmu hati shine littafin kaba'ir wanda muke karantawa domin faɗakar da junanmu da sauran jama'ar musulmi gaba ɗaya abin da yake manyan zunubai wanda za su iya kai mutum wuta idan mutum ya nisanci waɗannan zunuban wato ya zama mutumin kirki kenan ya gyaru to insha Allahu shi zai bayar ta ya kasance duniyar sama ta yi kyawu saboda mafiya matsalolin da ake samu laifuka ne suke mana yawa to idan suka yawa din nan to shi ko Allah sai ya zubo mana masibobi saboda ma asabaka min hasanatin fa min Allah ما أصابك من سيئة فمن نفسك ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس to shi yasa ake faɗakarwa domin mutane su gyara halaye da ayyuka domin duniyar ma muna so ta yi kyawu saboda duniya ita ce guzuri na zuwa lahira to takan lahira idan ba ta yi kyawu ba kam to matsala ta riga ta samu mutum saboda ba wurin gyara amma dai idan la ilaha illallah ta tabbata mutum ya zama musulmi to insha Allah dukkanin wata kwaramniya da za ta zo daga baya to mai sauƙi ce don komi ta daɗe dai mutum sai ya shiga aljanna sai dai a gasa shi a wuta a ƙone zunuban da ya ɗauka manya manyan zunuban da ya ɗauka a ƙona su don ba a shiga aljanna tare da su ko mutum ya samu taimakon Allah saboda yawan istighfari da hailala da salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da aikata ayyukan alkhairi to zai yi kuma insha Allah Allah ya masa gafara ya kasance an kankar zunuban ya je lahiran kuma ba tare da ya shiga wuta din ba amma dai babban abu shine tuba wa Allah tabaraka wa ta'ala idan ka tuba masa to kuma insha Allah zai yafi Allah ta'ala ya mana gafara taimake mu gaba ɗaya ba mu ikon gyara ayyukanmu wanda muka lalata a baya wanda za mu yi nan gaba kuma Allah ya samu yi masu kyawu kuma Allah ya karba mana albarka Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insha Allah karatu mu zai dora inda muka aje a satin da ya wuce ina ga kamar insha Allah za mu shiga cikin kabira na talatin da biyar alkabiratul khamisatu wa thalathun kabira na talatin da biyar almuhallilu walmuhallalu lahu za a yi magana ne akan mai auren ɗibar wuta da wanda ake wa auren domin a ɗebe masa wutar shi za a yi magana a yau wato wanda namijin da ya yi auren ɗibar wuta ya aure mace domin ya halatta tawa wanda ya sake ta saki uku da kuma shi wanda ya sa a yi masa ɗin don waɗansu sukan shiryar idan su saki mace saki uku domin in dai mutum ya saki matarsa saki uku to babu aure tsakaninsu hatta tanki zaujan gairahu sai ta sake wani aure kuma auren ya kasance aure na halal na shari'a ya tabbatar na gaskiya to idan an yi irin auren to ko da kwana ɗaya suka yi inda an yi zaman aure to shikenan aka rabu kaddara ta kawo rabuwa to wancan da ya aure ta nan ya sake ta to yana iya dawowa da ita wato a saki uku ya zama uku to da yake malamai suna dan wasu maganganu a kai wani saki ne ya zama saki uku to mashhurin dai magana ko da gaba ɗaya ka saki mace ka ce ka sake ta shika uku to to shi kenan sakin ya tabbata ga wanda ya wannan sakin ba za ta ƙara auren wannan mijin ba sai dai idan ta auri wani miji kuma suka yi zama na aure na shari'a to wannan shine mashhuri wanda muke a kai akwai maganganu da za ka ji kila wanda a ce in dai saki uku ne gaba ɗaya akwai su maganganu a kai sai dai in kai saki ɗaya ne daga baya kai komai kuma lokaci ka saki to amma dai mashhurin magana da muke a kai mu kam shine duk mutumin da ya saki matarsa saki uku ko da faɗi ɗaya ne sau ɗaya ce na sake ki saki uku to shikenan ta saku in ma ya ce hudu ko biyar kai ko ya ce ya sake ta saki dubu don ka samu wani mahaukaci ya ce da saboda damuwa na yi muki saki dubu to shikenan ba saki dubu sai a tudda masa saki ɗari tara da tis'in da bakwai sai a ɗauki uku saboda wancan duka ya zama shirme in ya ce ya sake ta saki goma to ba saki goma sai a tudda mata a tudda masa bakwai a rika masa uku su ne domin ya yi saki ya zama istigrak to Allah ta'ala ya kiyaye mu sika baya da daɗi baya da kyawu ba a so a yi shi sai dai lalura in ta kama emergency ne to yau shi za mu yi insha Allah saha min hadithi ibn mas'ud radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam la'ana al-muhallila wal muhallala lahu ya tabbata hadisi min saha min hadisi ibn mas'udin ibn mas'udin ya inganta ko ya tabbata daga hadisin ibn mas'ud abdullahi mas'ud radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam la'ana al-muhallila ya la'anci mutumin da yake auren mace domin ya sake ta wani ya aura muhallila wato ke ce masa da hausa ɗibar wuta mai yin auren ɗibar wuta ɗin nan to Allah ya la'ance shi wal muhallala lahu kuma Allah ya la'anci wanda ake ɗibar wutar dansa shi wanda ya aure uh, kila abokinka ko wani mai gidanka ko dai ya ta kama dai ya saki mata kuma sai santa ya dawo masa ita ma son mijin ya dawo mata suka so su sake aure to tun da zagi uku babu canza aure to sai ka yi ga ka tausaya masa bar ka shirya da matan nan ka aure ta ko sati ɗaya ko sati biyu kai ko ko ma kwana ɗaya sai ka sake ta ta je ta idda wancan ya aura wai kana ganin kila akwai iyali tsakaninsu ko kaga wannan mai gidan ya damu ko da mai gidan bai sani ba bai san za ka aure ta ba ne domin ka yi masa auren ɗiba wuta ka sake ta ya aura to kai da kai tun da ka san auren ɗiba wuta za ka yi to Allah ya la'ance ka amma shi bai da la'ana a wurinsa tun da shi ba shi ya saka ba amma in shi ya saka din to shi ne wal muhallala lahu da wanda aka yi wa wasu kuma za ka ga su ne saboda ganin suna da isa ko suna da dukiya sai su gaba su shirya da wani su bashi kudin aure wani eh zo ka ji da Allah kaga wacce matar ga nan na saki saki uku kuma mun ji wai malamai sun ce ba a dawowa sai an sake ta yi wani aure tukuna sannan za a canza za za ta dawowa wuri wuri wuri na to yanzu ina so mu shirya kuma yanzu ga ba hanya saboda haka ina so mu shirya da kai zan baka nawa zani baka to mai gida duk abin da ka bayar to bari in baka sadaki dai kila ba zai wuce dubu hamsin ba ko eh to yan sai sayan da za a yi za su kai dubu ɗari eh to shikenan ɗari da hamsin to kai kuma bari in baka dubu hamsin na aure da ka aure ta ɗin to duka duka dai tun da dai akwai hali bari a baka dubu ɗari uku ka je ka shirya ka aure ta idan ka aure ta sai ka sako ta sai mu aura to shi dai Allah ya la'ance shi mai yin kai ɗin da ka sa yi maka kai ma kana cikin la'antuwar Allah tabaraka wata'ala kuma kaba'ir ne don yana cikin kabira ta talatin da biyar idan mutum ya mutu cikin wannan hali to zai sha wuta lahira in dai ba ya tuba wa Allah ba Allah ya yafe masa ko kuma Allah cikin baiwarsa da iyawarsa da yaddarsa ya yafe maka ɗin tun da shi na yi shi haka ɗin Allah tabaraka wata'ala Allah ya mana gafara. قال الترمذي الترمذي يجي والعمل على ذلك aiki akan wannan magana cewa Allah la'anci mai ɗiban wuta da wanda ake yi wa ɗiban wutan don shi mai da matarsa to inda ahlil ilimi wato haka abin yake a wurin malamai arrasikhuna fil ilmi Allah ya samu cikin su shine akwai daga cikin su ma tun a zamanin sahabbai akwai Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa Uthman ibn Affan akwai Uthman dan Affan khalifa na uku wa Abdullahi bin Umar da kuma Abdullahi bin Umar Abdullahi bin Umar shi ma haka ya tafi akai radiyallahu ta'ala anhum ajma'in wa huwa qaulul fuqaha'i min at-tabi'in kuma wannan magana cewa la'antuwa fushin Allah ya tabbata kaba'ir ne babba shi mai ɗiban wuta da wanda ake wa ɗiban wuta to shine qaulul fuqaha shine manganun malamai masana masu tantancewa cikin ilimi min at-tabi'in cikin wanda suka biyo sahabbai mabiyan sunnan ورواه الإمام أحمد في مسنده والنسائي في سننه أيضا آه كما إمام أحمد يروي وانا حديث cewa لأن الله آه المهلل والمحلل له wannan hadisin Ahmad ya ruwaita shi a cikin musnadinsa nasa'i ma ruwaice shi a cikin sunan nashi shi ba dukansu dai Allah ya ji kansu yi musu rahama Allah shi ya ƙara yadda gare su wa ni bin abbasin radiyallahu anhuma qal su'ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam anil muhallili fa qal la nikaha illa raga la nikaha illa ragbatan la nikaha dalisatan daga Abdullahi bin Abbas radiyallahu ta'ala anhu ma Allah shi da su shi Abdullahi da shi da mahaifinsa Abbas amin annabi sallallahu alaihi wasallam qala yace su'ila a rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tambayi manzon Allah anil muhallili ga mai ɗiban wuta irin wancan auren da muka yi bayani wanda ya yi na ɗiban wutan don ya ɗebe mata wuta wutar da ta ɗauko na don saki uku akwai hadari a cikinsa to ina ga shi yasa zuwa za su ke sai masa na ɗiban wuta kamar wai hadari yana da yawa kenan faƙale sai a shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka tambaya ce a'a auren ɗiba wuta a'a ba a yi la nikaha illa raghbatan la nikaha illa nikaha illa nikaha ragbatin haka yake la nikaha illa nikaha ragbatin annabi ce ba a aure sai dai aure na sha'awa na a zauna na na sha'awar zama ba a zau a yi aure domin a rabu ba a kuma la nikaha dalasatin kuma ba a yin auren yaudara ba a yi mace ta yaudari miji ba ta yi auren don ta zauna ba sai don ta ta ɗan lokaci kaɗan tarbi da shi ta yaudare shi shi kuma ko kuma shi shi ɗin saboda yaudara kila wani ya yi jinga da shi ya ba shi kuɗi kama abinda muka faɗa a bayan nan to ya zama yaudara ita kuma kila mijin na iya ma ba ta kuɗi ke ki je ki kokari tunda dai muna so mu shirya je ga dubu ɗari kaza ki je ki kokari ki samu miji ko da ƙarfin tsiya ki same shi ki yi kokari ko kwana biyu karki bari ki gidan ki fito iyaka su dakin sa ne ga shi nan ki ce kin ba shi ke ba ke iya zaman aure da shi domin ta mace ko yaushe tana iya rabuwa da miji in ta so amma da sharaɗin in dai kiyayya ne kawai namijin ba gaira ba dalili to ta biya shi abin auren sa shine ake ce mahuli saboda kamar yadda namiji yake iya sakin mace haka ne to ita mace ba ta iya sakin miji amma ta ce ba ta iya zama da shi kila bai burge ta ba domin wannan ma an yi zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata mata ta zo wurin manzo Allah da shi ya rasulullah ina kyaman kafirci bayan yana musulunci to annabi sallallahu alaihi wasallama ga yanda Allah ya shi a matsayinsa sai ya gane maganar da take nufi kaga ta maganar a kulle ni ya khaful kufra ba'da islam to annabi sai ya fahimci maganar ta matar sai ce ah to za ki maida masa gonarsa dan na san gona ya bayar sa da kirci abu mai sauki ya je dauki gonarsa shikenan ta bayar da hul'i kenan to wannan an yi hul'i zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam to ko gobe mace in ta gabata su zama da miji tana iya ta haka da ce kai mi ka kashe na aure na zan biya ka shi ko sai wani abin da ya kashe tsakaninsa da Allah sai a lissafa sai ta bashi shi ko sai aure mai mai sansa saboda eh, la nikaha illa nikaha ragabatin aure da kiyayya ba shi ko an ce ayi ba zai daɗi ba saboda matsala ake samu Allah ta'ala ya kiyaye mu walasti za a bi kitabillahi azza wajal kuma ba aure ana wulaganci da abin da Allah ce kar ai wulaganci da shi shine saki din nan Allah ba ya son haka hatta yadhuqal usailata sai dai koda za a rabu ma ta kama ba ka so ko ba ta so to sai an yi zaman auren tukuna shi ya san ta ya mace ita kuma ta san shi da namiji an zauna da juna to yana yiwa daga nan ma kila dake take nan kila Allah shi kawar da ita domin da yawa an sha a ɗiban wutan ma ita mace ta shiga to malamai ma suka yi magana cewa to ita matar tun da yanzu mutum biyu aka yi magana ko da yake nan karatu zai bamu cewa har su uku din har ita din ma in ta yi da nihin ɗibar wutar shi ma mijin shi ma wancan da ya sa ai to amma dai mashurin magana ita matar ko da ta yi da nuhin ɗibar wutar wasu malamai sun tabbatar cewa wannan ba matsala inda matsala take shi mijin ya yi da nuhin ɗibar wuta ko ko shi wancan tsohon mijin ya yi sufarin wani domin ya je irin wannan auren amma ita mata tana iya ta yi hakan in ji wasu malamai haka shine ko magana ta fi rinjaya tana iya ta yi da nufin ba ta zama ta yi da ɗibar wuta ɗin amma ita ko ta ji tsoron Allah abin da jin tsoron Allah kar ta je ta cuta wa mijin har ga dole ma shi sai ya rabu da ita saboda matsalan da take bashi in ta hakan tana da laifi a wurin Allah to amma auren nasu ba za a ce babu shi ba a mashurin magana ita ta yi nufin ta yi auren dan ɗibar wuta to kaga za ta dinga yi wa miji abin da baya so ko kuma alhali sharaɗi ne ta yi masa da'a da abin da ya yi dai abin da bai zama saba mai shari'a ba dole ta yi masa da'a to kaga in bata yi ba kuma kaga ta yi babban zunubi kenan to amma tana iya kam dai in ta aure shi in suka yi zaman aure ta ce ni dai ba na son ka za mu rabu da kai kawai ta san da ɗibar wuta ta yi sai ta biya shi to amma fa ta yi laifi to amma kuma laifin bai taɓa ingancin auren ba a wurin waɗansu malamai ba zai taɓa ingancin auren ba to nan ne suka yi rangwame cewa ita dan ta sani ba matsala domin abin da ya samu malamai suke ganin bai zama illa domin an shayi da yawa mace ta je a wurin ɗibar wuta sai wutar ta ɗebuwa sai ta ga ai wannan mijin ma da na aura ai ya fi wancan ma mashiriricin na farko ai gara ma in zamana sai ta yi zaman ta yi zaman ta an sha haka to ni kaina na san an taba irin wannan auren wanda na sani an yi aure irin ɗiban wuta hakan nan shi ita mata sai ta ga ai mijin wannan ma da ta samu ai ya yi wancan mashiriricin sai ta yi zamanta yanzu haka suna da jikoki ma ‘ya'yan da aka haifa sun haifu su masu yin jikoki to kaga shi yasa shirya domin ita igiyar aure ba hannunta take ba kuma ita mace tana da sanyin hali ba irin namiji ba da yawa takan je ɗiban wutan nan dama abin da saki da take wancan kila ta gan shi wani mashiririci hakan nan ko wani haka sha sha sha haka ta gan shi sha sha shan mutum haka dai to in ta ga wannan ya fi mata wancan ce to ai shi kenan ma to Allah kiyaye to wannan rangwame ne kawai aka yi wai auren ba zai lalace ba na irin hakan amma dai kan ta yi laifi saboda kaga ta wadare shi wadara kuma babban laifi ne Allah kiyaye wa rawahu abu ishaq alju aljuza aljuza janiyu wa nu qubata ibn amir qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ala ukhbirukum bitaisi almusta'ar قالوا بلى يا رسول الله قال هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له راه ابن ماجه بإسناد صحيح daga Uqba ibn Amir radiyallahu anhu qal Uqba yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ala ukhbirkum shin kuna so in gaya muku bitaisil almusta'ar bunsuru attais bunsuru almusta'ar mai kwazabar bazara barbara mugun bunsuru kun san bunsuru yadda yake dare da rana har dai a sanyi lokacin ɗari bai da aiki banda barbara shi taɓa wannan shi koma wurin wancan uwar zama sai shi shi shi barbarinta kuna so in gaya muku wanda cikin mutane wanda yake haka to kaga mai ai yayi kazamta ya muni mutumin da annabi ya sifanta da haka to kaga ai muninsa ya ɓaci to sabai suka yi mamaki a'a akwai mutum wanda ya kama da bunsuru irin haka annabi ce a kwarai kalu suka tambaya suka ce bala muna so ya rasulullah kala annabi ya ce kun tai taisul almusta'ar attaisu almusta'ar huwa almuhallilu shine mai ɗiban wuta wanda zai shirya ya auri mace wadda mai gidansa ya saka ko yaransa ko wani nashi dai haka domin ya sake ta ta koma wa mijinta da ya aure ta kila suna da 'ya'ya ya ga bari ya tausaya ma 'ya'yan gara ta koma ɗakin mijinta ta yi rikon 'ya'yanta ta kuma gashi yanzu ya sake ta saki uku sai ta wani aure to shi dai bari shi aure ta ya sake ta saboda ta koma wurin irkon ƴaƴanta to kana ganin kamar wai kayi abin wani kirki ko sharri kai dan bai halatta ba haramun ne la'ana Allah tana akan ka la'ana Allahul muhallila wal muhallala lahu kuma to yace huwa al muhallilu shine muhallil shi at-taysul musta'ar yace domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la'anallahu al-muhallila wal muhallala lah Allah ya la'anci mai auren ɗibar wuta da wanda yake sawa a yi masa auren don a ɗebe masa wutar ta koma wurin wurin sa rahu ibnu maja bi isnadin sahihin ibnu maja rawaci wannan hadisin kuma isnadin hadisin mai karfi ne wannan ruwayar ibnu maja ce na'am uh, wani min umar أن رجلا سأله فقال ما تقول في امرأة تزوجتها أهلها لزوجها لم يأمرني ولم يعلم فقال له ابن عمر لا إلا نكاح رغبة وإن أعجبتك أمسكتها وإن كرهتها فارقتها وإنا كنا نؤد هذا سفاها على عهد رسول الله sallallahu alaihi wasallam uh, daga ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma anna rajulan wani mutum sa'alahu ya tambaye shi faƙala ya ce ya ibn umar ma ta ƙulu fi imra'atin fi imra'atin da Allah me bayanin da ka gani me kaga me hukunci a cikin matar da ta zawwajtuha yace ni kamar ni na aure mata uhilluha li zaujiha don in halatta ta wa mijinta wanda ya sake ta amma ba shi mijin bai ko sani ba lam ya amurni ba shi ya ba dama ba ce ya hore ni ya ce da Allah in taimaka masa ya aure matan nan ko da hira ko da wani labari dai ko da aikawa ya taimaka min da Allah ko ko da ya ce wallahi da na samu wanda zai taimaka min ya aure matan nan gaskiya da ina so ya sako ta sai ta dawo ta rika ‘ya'yanta to me hukuncin shi wancan mijin da ya aure matar amma shi wancan mijin wanda ya sake ta ba shi ya bada umarni ba bai ko sani ba kawai da ya ji an ce ta yi aure amma shi ya aure ta ne kawai saboda ya dan taba zama da ya ta sake ta don ya tausaya mata yawon take ta yi ko ya tausaya ma 'ya'yan da tana yana so ta koma ɗakin mijin tun da ya ga alamar ya ga alamar akwai soyayya tsakanin mijin wannan kaddara ne kawai ya kawo hakan nan to me hukunci kai imuna ibnu umar da Allah me kaga ya hukunci akwai laifi mutumin da ya aure mata don ya mai da idan ya sake ta mijinta ya aure ta na farkon da ya sake ta uku din amma shi wanda ya sake ta uku din bai kusan da wannan shirin na wannan mijin ba na na biyun wani mai alam bai da masaniya bai shi bai shi ya bada umarni ba kuma bai da masaniya a kai illa kai ne kaga ya kamata kawai kai haka sake ta don ya samu dama ya aure abinsa fa qala lahu ibnu umar sai ibnu umar ce la ba a haka illa nikaha ragabatin auren da za a yi auren sha'awar zama ne kawai za a yi ana sha'awar a zauna in ajabatka in ka zauna da ita ka aure ta in ka ga ɗabi'anta ta yi maka shi kenan amsaka ta haka bar abuka wa in kari ta in ka goba ta yi maka ka yi mata wa'azi ka yi mata wa'azi bata bar mugun aikin take ba ɗabi'o'i marasa kyawun da kai baka yi hakuri da shi da su fara ta sai ka rabu da ita amma haka kawai ka aure ta don ka sake ta wani ya aura ba a yi wato shi saki halal ne amma lalura take sa a yi shi wato kamar misali kamar dai mutum ya shiga jirgin sama kaga lokacin da aka shiga jirgin sama din nan aka rurrufe kofi da komai da komai an dan fara tashin nan ko ana batun a tashi za su nunnuna muku su ɗauko abubuwa su nuna muku wannan ga ga wannan riga idan lalura ta kama ita za a sa eh, domin ka samu ka ka- ka- ka fito daga jirgin ba tare da ka samu matsala ba in kuma kamun a fito ne hayaki ne Allah kiyaye ya kama ga abin da za ka ɗauka za ka dinga mamatsa domin ka- domin ka samu wani iska da duk sai su nunar sai su na maka to ga kofa ta fita emergency lalura in ta kama wannan kofa da aka shigo to in lalura ta kama to ba ta isa fa to ga kofofi suna muku kai nan kusa ga wannan ga wannan kofa nan kusa ga wannan to kaga duka wannan kofofin kofofin fita ne an ba na shiga ba ne amma fitar ma sai emergency na lalura to kaga lokacin da ka shiga jirgi ba ka fatar abin da zai sa a ce ka ɗaura wannan rigar wanda suke bayarwa ba ka fatar abin da zai sa ka ce ka ce ka ɗauko wannan majakar ma saboda ka yi amfani da ita sai dai don ka duba ka ga yadda lamarin yake to kuma ba ka fatar wannan kofa da aka kulle aka ce maka emergency ce tallafi tallalura ne ba ka ko fatar Allah ya kai ka wurin ka nemi buɗe ta ko a buɗe maka don ka fita duk haka aure yake lokacin da mutum ya yi aure to kar- duk abin da yake abin da ya shafi emergency nan yanda mai shiga jirgi lokacin da ya shiga jirgi baya fatan abin da zai sa a ce jirgin ya samu matsala kowa ya ta kansa a rabu ka rabu da jirgin ka fita to haka lokacin da kai aure kar kai fatan abin da zai sa a ce waɗannan abubuwa ɗin na saki dalilan saki to karka koyi kama da su ita ma kar ta yi kama da su balle har a ce ga kofar fita mafita domin lalurori ne za su yi yawa tsakaninka da ita ba fahimtar juna eh, rashin so ko rashin da'a kai haka kai ma wurinka rashin yi mata da'a girmama ta yadda ya kamata rashin bata hakkinta haka dai lalurorin za su taru da yawa sai a kai yanzu da rikicin ya yawa lura ta yawa to shikenan ga hanya a fita ku rabu ka rabi da ita kai shikenan to lalura take sa a yi saki kuma duk mai aure haramun ne lokacin da zai aure ya yi kulle a zuciyansa yana so ya rabu da ita nan zuwa gaba ba a haka nan Eh, an zau an an shi yasa wasu malamai mafi yawan malamai mashhurin malamai suka tafi akan haramcin auren mutu'a ba a auren mutu'a sai dai auren mutuwa abinda auren mutu'a a yi aure na ɗan lokaci wanda za a rabu domin yakan iya kai ga zina don auren mutu'a a zahiri kamar ya nunar da zina ne a fili don ya da auren mutu'a ya tabbata to yau ma sai yau yau ma litinin sai kai aure litinin da safi ka kulla da ita gobe ka sake ta shikenan kaga ai yayi kama da malamai suna gani yayi kama da zina shi yasa auren sai ya biyo na baya aka yi nusuhansa amma har yanzu waɗansu suna nan tsaye kan wancan cewa ana auren mutu'a din eh haka ne an yi din amma an hana kuma kowa ya san akwai nasikh akwai mansukh saboda haka ko a yanayin zamani in ka duba auren mutu'a bai yi ba sau wannan samari da suke neman zina ko a hauka ma ido rufe suna neman zina to da an ba su auren mutu'a da wani zai yi auren ma kila minti talatin kawai one hour wani zai iya auren one hour ya shirya da ita kawai shikenan a bashi ita yanzu zuwa yamma shikenan ya sake ta to to in an samu ciki me kuma to kuma gobe sai ta koma yin wani saboda haka ko a za a zamananci a diba kula da lamari tun da to da su linnasi alaƙadiya bi a kadiri ma hada su min alfujur to ko kan haka ya kamata auren mutu a mutane su daina maganarsa amma yanzu akwai malaman da suke gani ya halatta to ka bar su da nasu tunani haka su ga yayi amma mu dai namu mazhabi auren mutu'a haramun ne wanda ya shi kuma zai haɗu da fushin Allah sai dai Allah ya yafe masa kuma zai buɗe hanyar zina mai yawa saboda haka aka kashe shi babu aure na mutu'a sai dai auren mutuwa aure har sai an mutu ba na mutu'a ba zuwa lokaci kaza a- ba a yi haramun a mazhabinmu to alhamdulillah kai an nuna lokaci ya yi tunin da mun ci lokaci da Allah ya mana gafara sai dai in mun dawo za mu yi da sauran bayani insha Allah Allah ya kiyaye mu kiya mana imanin mu da mutuncin mu albarka annabi Allah zan da mu lafiya zan da kasan mu lafiya alkhairi duka Allah ya ba mu shari Allah ya kiyaye mu masu mulkin kasan mu Allah ya saita mana su ga daidai mu ma Allah ya mana haka albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu natsuwa da kwanciyar hankali a kasan mu Najeriya da sauran kasashen musulmi albarka annabi sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر يوم الدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم